بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da jaddada saduwa a wannan yammaci mai albarka yammaci na laraba goma sha biyu cikin wannan wata mai albarka wata ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda kuma ya yi muwafaka da goma sha uku watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon agajinsa da rahmarsa da falalansa Allah ya karɓi azuminmu da ibadojinmu da ayyukanmu na alkhairi gabaki ɗaya Allah ta da yassara mana al'amura ya biya mana bukatu tsotsai da bala'i da fitintunu da suke damun al'ummar musulmi a fadin duniya Allah wa rabbi subhanahu wata'ala ya yi mana gabaki daya da wanzar da zaman lafiya albarkacin annabi rahma sallallahu alaihi wa sallam a ɗan wana musulmi ban gushe ba muna karatu a cikin surat al-ahzab za mu tashi daga faɗin ubangiji subhanahu wata'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن
صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله اقوى مسلمين وبنجي سبحانه وتعالى yake cewa wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu da Allah ubangi subhanahu wa ta'ala yayi mana bayani a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba a game da halayen munafikai wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Madina da kuma ainihin munafikan da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama suka tafi tare da shi yaki na Tabuka da kuma waɗanda ba su fita tare da shi yanki ba wannan a Madina suna kuskus Allah ta'ala duk ya tona musu asiri ta bayyana mana halayensu kamar da muka karanta a baya daga nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala sake bayani a game da hali na larabawa mazauna ƙauye su ma Allah ta'ala ya kasa mana su gida biyu akwai a cikinsu wanda su munafukai ne kuma suna da tsananin kafurki da munafurki har ma ya fi na birni wanda suke ganin cewa sadaka da suke bayar da ita ko na zakka suna ganin tamkar wato haraji ne ko kuma tara ne aka aza musu ba wani abu ne suke bayar da shi ba don fi sabilillahi sai kuma kashi na biyu daga cikin su larabawa mazauna ƙauye a cikin su akwai wanda suke mu'minai na ƙorai masu tsoron Allah masu tsoron ranar tashin kiyama wanda waɗannan suke ganin cewa sadaka ɗin nan da suke bayar da ita haƙƙi ne Allah ta'ala ya wajabta musu kuma suna fata za su samu yardan Allah da wannan kuma su samu addu'an manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ta lake kyautu insha Allah yadda suka yi wannan niyya Allah zai ba su abin da suka kulla a niyyarsu kuma sakamakon haka Allah ta'ala ya yi musu alƙawarin aljanna wanda ƙoramu na gudana daga ƙarƙashin benayenta sai yudkhiluhum Allah fi rahmati inna Allah ghafurur rahim daga nan sai Allah anan ya koma mana bayani akan ainihin mu'minai na ƙwarai wanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aya ta zo kan ta bayyana mana falalansu da darajarsu a wajen ubangiji ta'ala kuma ta kasa su kashi-kashi suna gwargwadon matsayinsu da darajarsu gwargwadon yadda suka musulunta da wuri shine anan Allah ta'ala yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu malaman lugha suka ce as-sabiquna wannan shine mubtada al-awwaluna inna al-na'at nashi min al-muhajirin jawa majrur wal-ansari ma'tufun alayhi wal-ladhina ittaba'uuhum wa antum ma'tufun akansa رضي الله عنهم ورضوا عنه وتعيشين خبرنا مبتدا الله تعالى يكي شوى والسابقون الأولون سنيرين وعند سرقا تنفرقوا سكا مسلنتا tun da wuri-wuri waɗanda suka riga shiga cikin addinin musulunci su ne asabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga na farko shiga cikin addinin musulunci min al-muhajirina daga cikin muhajirai wal ansar da kuma ansar da kuma waɗanda suka bi tsawon su suka bi su a baya da imani da kyautatawa dukkanin waɗannan Allah ubangiji subhanahu wataala ya yadda da su ya yadda musu so ma su yadda da hukuncin da Allah ta'ala ya yi musu suka amshi kiran Allah suka amshi kiran manzo sallallahu alaihi wasallama suka tsaya akan abin da aka ce su yi suna yi abin da aka fice su bari suna bari sabili da haka Allah ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu aljanna wanda koromuna gudana daga kashin benayenta su masu shiga a cikin ta ne kuma idan suka shiga za su dawwama har abadal abidina zalikal fawzul azim Allah zalika ke wannan ne wannan shine rabo mafi girma idan mutum ya samu na yardan Allah a gobe a cikin aljanna Allah ya ba mu shi as-sabiquna al-awwalun waɗanda suka riga suka riga na farko shiga cikin addinin musulunci sune as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin cikin muhajirai da ansar shine malaman suka tattauna akan bayyana waɗannan da kuma matsayinsu da darajarsu aka samu riwaya daga wajen Abu Sa'id a Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yadda daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sa'id ibn al-Musayyab da Muhammad ibn Sirin da Qatada ibn Da'ama dukkan su suka fassara as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sune waɗanda suka yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama al-qibla guda biyu waɗanda suka halarci sallar alƙibla guda biyu su ne asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka yi sallah a farko farko lokacin da aka yi makka da aka dawo madina wata wato ainihin wata shida na farko duk suna sallah ta fuskar ka'aba to daga baya Allah ta'ala sai ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya al-qiblarsa daga ka'aba zuwa baitul maqdis sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yin sallah ta baitul maqdis ta zama ita ce qiblarsa ta biyu qibla ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin sallah a qibla ta baitul maqdis har watanni tara a wata riwaya watanni 14 duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ta baitul maqdis daga nan kuma Allah ta'ala ya sake juya shi ya sake komawa qiblar Ka'aba shi ne inda Allah ta'ala yake cewa qad nara taqallubaka fis sama' فلنولينك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره sai Allah ya bashi umarni da shi da sahabbai gabaki ɗaya tun daga wancan lokaci su juye daga fuskantar alƙibla ta Baitul Maqdis su yi sallah ta ta Ka'aba ta fuskar Ka'aba to waɗanda suka halarci wannan sallah tare da annabi sallallahu sun yi sallah da farko a Kaaba sannan suka yi sallah a Baitul Maqdis aka take juye da su a Kaaba sune wanda ake nufi da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar inji sayyidina Abu Musa al-Ash'ari da Sa'id ibn Musayyib da Muhammad ibn Sirin da Qatada da sauran malamai manyan manyan an gane da kyau wasu malaman suka ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar su ne waɗanda suka halarci yaƙi na badar wanda suka halarci yaƙin badar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'u min al-muhajirin aw al-ansar su ne wanda ake nufi da sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wannan riwaya ta Atha ibn Abi Rabah wata riwaya ta uku take cewa as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar su ne waɗanda suka halarci bai'atul ridwan suka kulla mubaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Madina zai je Makka yayi umra to sai aka tare shi a hanya aka ce ya tsaya anan ya tsaya wasu abubuwa suka faru tarihi da mai yawa a ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mubaya a lokacin da aka ga masa cewa jakaru da ya tura tare da sai Usman da suka je Makka suka masa labari an kashe su har ma an kashe sai Usman ma a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bata rai yake to ai ba za a koma bayan ku da kun fitar da niyyar umra ne amma yanzu tunda har kun kashe mana jakada kun kashe mana Usman ibn Affan radiyallahu anhu to dole ne ayi mubaya'a a yake su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa mubaya'a sahabbai kowa yana zuwa yana masa mubaya'a akai to waɗanda suka halarci wannan mubaya'a na baitul bai'atul ridwan sune wanda ake nufi da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wannan riwaya ta Imam Sha'bi shi ya fade ya fade ta ala ayyati hal abinda ake nufi da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari shine kamar yadda na faɗa waɗanda suka suka riga shiga cikin addinin musulunci tun farko cikin muhajirai da ansar cikin muhajirai malaman suka ce sune wanda suka hijira daga makka suka dawo madina sune muhajirin wanda suka halarci yanki na badar suka halarci bai'atul ridwan suka halarci wato ainihin wanda na farko da muka faɗa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da bai'atul ridwan da kuma na na hijira barka ba ba hijiran ba na na iblatai ma shan take kira faɗa waɗanda suka halarci sallah ta iblatai da kuma wanda suka halarci bai'atul ridwan to sune wanda ake nufi da asabiquna al-awwaluna min al-muhajirin kenan waɗanda suka musulunta daga baya a cikinsu ba su shiga ba a cikin attabiqun al-awwaluna ba an gane da cikin ansar malamai suka ce cikin ansar wanda suka kasance cikin attabiqun al-awwaluna daga cikin ansar ansar sune mazauna Madina daga cikin Aus da Khazraj wanda suka riga shiga cikin addinin musulunci a cikin su sune wanda suka halarci bai'atul aqaba ta farko wato mubaya da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana Makka kafin ya dawo Madina Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya dawo Madina sai da ya fara haduwa da wasu ɗan Madina da wasu shugabannin Madina yayin yarjejeniya da su ya tallata musu musulunci suka musulunta suka yi masa alƙawari idan ya zo musu Madina za su karɓe shi za su ba shi nasara su ba shi kariya ba abin da zai same shi to shekaru biyu a jere annabi sallallahu alaihi wasallam yana haduwa da su to shekarar farko wanda suka zo suka same shi daga cikin wanda ya fara haduwa da su mutane guda bakwai an gane da kyau su ne wanda suka ranci bai akan haka bata farko mutane guda bakwai shekara da ta zago an zo da mutane saba'in daga bakwai sun zama nawa ne mutane guda saba'in suka yi mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallama su ne wanda ake nufi da السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار an gane da kyau wasu malaman tafsiri suna karawa da cewa yana shiga daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-ansar cikin wato mutanen da suka musulunta a karkashin jakadanci na Abu Zurara Mus'ab ibn Umayr awwalu da'iya wa awwalu safir fil Islam annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya dawo Madina sai da ya tura jakadarsa Mus'ab ibn Umayr wanda ana masa kinaya da Abu Zurara yazo ya riga Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina saurayi ne yaro matashi ne karami shekaru sa bai ma su 20 ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi amma saboda ilimin sa da imanin sa da tsoron sa Allah da yakinin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya riga Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina ya zo Madina yana karantar da mutane yana musuluntar da mutane an samu a hannunsa manya-manyan shugabannin Madina suka musulunta kamar su Usaid ibn Hubayr da makamantansu to su ne wanda duk suka musulunta a hannun Mus'ab ibn Umayr kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina da waɗanda suka karbi musulunci a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama suka halarci bai'atul aqaba al-ula da as-thaniya su ne as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin min al-ansari kenan min al-muhajirin mun riga mun fada waɗanda suka halarci sallah na qablatai da waɗanda suka halarci yaƙi na badar da waɗanda suka halarci bai'atul ridwan duk za su shiga a ciki kenan waɗanda suka musulunta daga baya ba za su shiga a cikin wannan ba an gane abin da nake nufi saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ma kashi kashi ne matsayi matsayi daraja daraja malaman suka ce waɗanda suka fi su daraja ga baki ɗayansu su ne al'ashar mubashshiruna bil janna waɗannan goma da aka yi musu albishiri da gida cikin aljanna ga sunan ‘yan uwa a gane su na farko su tsina sai na wakar su zai sai na umar bin khattab da sai na usman ibn affan da sai na ali ibn abi talib da sai na abdurrahman ibn awf da sai na talha ibn ubaydillah da sai na az-zubair ibn al-awwam da abu ubaida da amir ibn jarrah da kuma sa'id ibn zayd da kuma wane ne na karshe abdurrahman ibn awf barakallahu fikum kun ga waɗannan guda goma su ne al'ashiru al-mubasharu na biljanna goma wanda aka yi musu bishara da gida cikin aljanna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dan Allah ya kuwa a gane a dage a haddace su haddace su yana da sauki waliyan Allah ne akabiru awliya illahi ta'ala alal itlaq wanda in ka haddace waɗannan sunaye masu albarka ko da ka roƙi ubangiji subhanahu wataala albarkacin su Allah ta'ala albarkacin su yana iya ma abin da kake so an gane abin da nake nufi to waɗannan su ne al'ashrul mubashshiruna bil janna su sun fi kowa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama matsayi da daraja to su ma ga yadda aka rattaba su wanda yake gaba gaba gaba da su shi ne sayyidina Abubakar Siddiq sai sayyidina Umar bin Khattab sai sayyidina Uthman ibn Affan sai sayyidina Ali ibn Abi Talib sai sauran guda shida a martaba guda ɗaya an gane da kyau sannan martaba ta biyu bayan waɗannan anashiru kuma shi kuna biljanna a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda suka halarci yaƙi na badr waɗanda suka halarci yaƙi na badr su za su martaba na biyu mutane ɗari uku da goma sha nan su ne martaba ta biyu kenan sannan martaba ta uku daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen matsayi da daraja su ne waɗanda suka halarci yaƙi na uhud yaƙi na uhud kusan sahabbai ɗari bakwai ina so ma sun zo martaba ta uku sai martaba ta hudu shine waɗanda suka halarci a bai'atu ar-ridwan tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai dubu da wani abu kusan dubu biyu an gada abin da nake nufi to waɗannan su ne maratib na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma sai martaba ta ƙarshe shine wanda suka halarci buɗe makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je buɗe makka da tawaga mutane dubu goma duk daga cikin sahabbansa to wannan dubu goma shine martaba ta hudu ta karshe sannan kuma sauran duk martaban su guda daya kauran da suka dawo daga baya Allah ta'ala kace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير yake wa sahabban da sallallahu gabaki ɗayan ku matsayin ku ba zai zama ɗaya ba wanda ya musulunta wanda ya ciyar kafin a bude makka ta zama darul islam da kuma wanda suka musulunta bayan aka bude garin Makka wanda suka musulunta kafin a bude garin Makka matsayin su da darajar su yafi wanda suka yi daga baya shine ma'ana la yastawi minkum man afqa min qabl al-fath wa qatal ulaika wadancan da suka musulunta kafin a bude Makka dinnan a'zamu darajatan sun fi matsayi sun fi daraja akan waɗannan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal amma duka wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa kullan dukkanin su gabaki ɗaya su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da manyan su da kananan su da mazan su da matan su da ƴan birnin su da ƴan kauyen su gabaki ɗayan su Allah ya yi musu bishara da gida cikin aljanna dukkan su gabaki ɗaya mubashsharuna ne bil janna amma abin da an saka ta wayatin al'ashru mubashsharuna bil janna sune wanda aka fara musu bishara da gida cikin aljanna kafin wannan ayar ta sauka wannan ayar kuma ta zo ta yi musu bishara gabaki ɗayan su وكلًا وعد الله الحسنى دكنن سو الله رب سبحانه وتعالى يمس القول ده الجنة الحسنى ita الجنة للذين احسنوا الحسنى والزيادة kaga wadanda Allah yayi musu bishara tun suna da rai da gida cikin aljanna ka iya hada wani wani da matsayi a matsayi da daraja kusa da su ba wanda ya sai same su a daraja wani daga cikin almajirin imamu na malik imamu na malik رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة wanda daga cikin almajiransa ya roƙu yana gani yadda imamu na malik Allah ya albarkace shi da ilimi da almajirai da tsoron Allah da sanin hadisi da ibada da wannan sai ya karanta labarin wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya musulunta karshe karshe inan a karshe karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya musulunta kuma yana musulunta bai samu dama ba ba ta dama ya samu ya sallah ko da daya ba ko da lokaci guda daya ba Allah ya kaddara mutuwan sa ya mutu kawai ya karbi kalimatu shahada sai ya mutu sai wani yake ga wa imamu na malik yanzu ya imam kai da matsayinka da darajarka da saninka na qur'ani da saninka na hadisi da saninka na fiqh da ibadarka da wannan da wannan abin da kake yi ai a ganin mu kai ka duk wannan wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya karbi musulunci kawai ya mutu bai sallah ba imamuna malik ya ɓata rai ya ɓata rai ya ɓata rai sosai yake lalle akwai alamar munafurci a tattare da kai yanzu ni har ka isa ka kwatanta ni da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk Allah ta'ala suna raye yayi musu albishir da gidan aljanna kake ni ina na kai wani na kai wani su ɗayan su matsayi da daraja har kake wajen fisa ni malik na isa wa Allah ya yi sa a duniya ya kai wa'annan bayin Allah babu zababbu ne Allah ne ya zabe su kamar yadda sai Abdullah ibn Mas'ud yake fada ittala Allahu ala qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khayra qulubil ibad fa ikhtarahu lil risalati Allah ta'ala ya hangi zukatan bayi gabaki ɗaya wanda ya halice su sai Allah ta ya kalli babu zuciya sarkakkiya narkakkiya walkakkiya kamar zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya fifita shi aka dukkanin halittu sai Allah ta ya sake hanga kallon sauran zukatan bayi gabaki daya sai ya ga zukatan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fi zuciya sun fi kowace al'umma zuciya narkakkiya sarkakkiya walkakkiya da tsoron Allah sai ya zabe su sun zamanta su ne menene sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne anan yana musu yana bayyana falalansu yana bayyana darajarsu was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu kuma cikin surat al-hajj ake Allah ta lake cewa Muhammadur Rasulullah wal-ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود كذلك مثلهم في التوراة mutanen da tun kafin su zo duniya Allah ta'ala ya bada labarin su ana karanta siffofin su da halayen su a littattafai na da zalika masaluhum fit tawra ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wacce aya ma dai Allah ta'ala ya rufe ta da cewa Allah ya yi musu alkawari su waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari a cikin su Allah ta'ala zai sa su ya yi musu alkawari da gafara mai girma da kuma lada wanda bai isa girman ta ba sai Allah ta'ala kuma haka Allah wani subhanahu wata'ala ya yaba musu a cikin suratul ashr inda yake cewa walladina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim waɗannan sune ansar mazauna gari wanda suka samu zama suka mamaye garin Madina ta zama tasu kuma suka yi samu imani mai ƙarfi kafin zuwan ƴan uwansu daga Makka su suka musulunta yuhibbuna man hajara ilayhi suna aure duk wanda ya zo musu daga makka zuwa madina hijira wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa ji a cikin zugatan su wani kulli ko wata adawa ko wani kyashi ko wani hasada ko wata mugunta ga ƴan uwansu da suka dawo musu daga makka bakin su wa yusiruna ala anfusikum kuma suna fifita ƴan uwansu akan kansu suna ba ƴan uwansu abincin su sha su gammace su su kwana da yiwa suna ba ‘yan uwansu tufafi kaya su kwato su gammace sun zuwa tsiraru a gidajensu suna ba ‘yan uwansu bakinsu da suka dawo daga makka gidaje da ɗakuna na kwanciya su gammace sun kwana a waje wala ya gidu na fi suturihim hajatan min ma'utu wa yu'ti'una ala anfusihim walau kana bihim khasasa inji ubangiji ta'ala ko da ya zama to nyuwa ne zai matsa su nyuwa ne zai dame su to sun haƙura sun yarda baƙinsu ‘yan uwansu daga makka duk da suka dawo madina su samu su gida in zamansu Allah ta rike wa mai yi ƙwashin hannunsu duk wanda aka warkar da shi daga koɗayin ransa da koɗayi daga rowa duk wanda aka wankar da shi daga wannan Allah ta rike fa'ula ika humul muflihun lalle waɗannan su ne waɗanda suka tsira da addinin su suka tsira da da azaban duniya sun samu rahmar Allah ta'ala haka Allah ta'ala ya yaba wa ansa fa'ula ika humul muflihun sai ce wallazina ja'u min ba'dihi wadanda suka dawo bayan su sune wa muhajirun kenan sun zo sun same su a Madina wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim للفقراء الذين أخرجوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصادقون إتنكي فيه da muhajirun Allah ta'ala ya fara cewa muhajirai waɗanda suka bar gidajensu waɗanda an matsa musu sun zo garin Madina suna neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala yabtaquna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum sadiqun sai shi walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim kada da kyau sai kuma ya yaba wa tabi'ai waɗanda suka zo bayan su walladina ja'u min ba'dihim ala ayyati hal in kafi bi waɗannan ayoyi suna nuna mana menene falala da darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da nafsin alqur'ani mai girma walladina awasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari walladina tabauhum bi ihsan alladina tabauhum bi ihsan innan malaman suka ce waɗanda suka bi tsawon waɗannan da suka zo daga baya sun bi tsawon su sun bi hanyar su sun bi tafarkin su da kyautatawa da imani su ne tabi'ai kenan saboda haka wallazina tabauhu dinan aqafi ne an gane da ko ba wai siffa bane akan muhajirun da ansar da siffa ce da babu waw da kamar mun karanta wannan wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari allazina tabauhu bi ihsan sai zama siffa ce tana bada labari akan wasu ainihin sahabbai har ila yau amma Allah kawo wasu wawul aqafi yana nuna cewa wato wal aqfi yaqtabul mughayara azafi kuma yana bukatar yana bukatar wato akwai canji saboda haka wallazina tabarahum bi ihsan dinnan jaban suke da na farko su ne malaman suka ce daya cikin biyu su ne waɗanda suka musulunta bayan an buɗe garin makka da waɗanda suka musulunta bayan waɗannan su ne marza'a marza'a ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marza'a marza'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka kalla mutumin da ya kalla annabi sallallahu alaihi wasallam sune tabi'ai an gane da ku sune allazina tabauhum bi ihsan wasu ma malamai suna sa karni na biyu wato shine tabi'ut tabi'un tabi'ut tabi'un wanda suka kalla tabi'ai tabi'ai sune almajiran sahabbai sahabbai sune suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan kashin nan guda uku duk Allah ta'ala yana nufin su a cikin wannan gaba wallazina tabauhum bi ihsan kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ta uku din ayi sabani akan ta mafificin alqarni mafificin zamani shine zamani na inji annabi sallallahu alaihi wasallama zamani annabi sallallahu alaihi wasallam shine zamanin sahabbai ثم الذين يلونهم شين زمن التابعين ثم الذين يلونهم شين زمن التابع التابعين زمن التابعين شين زمن da ya dauki ya sa su al-Hasan al-Basri su Sa'id ibn Musayyab da Sa'id ibn Jubayr da da da da Atha ibn Abi Rabah da makamantan da kuma su al-Imam Abu Hanifa tabi'u tabi'in shine zamanin da ya dauki su Imam Malik da Imam Shafi'i da makamantan an gane da kyau duk waɗannan annabi sallallahu Allah ta'ala ya nassanta cewa sun shiga a cikin alladina tabauhum bi ihsan kuma su ne hayrul quruni qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum an gane da kyau والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تعالى ييدا مسو الله تعالى ييدا مسو ya zaba musu addini sun roki addini sun rangaba sun yi sun rungumi addini suka musulunta suka dawama kan haka suka mutu saboda haka sun samu damar yardan Allah radiyallahu anhu wa radu an so ma sun yadda da Allah sun yadda da hukuncin da Allah ta'ala ya yi musu sun yadda da tsarin da Allah ta'ala ya yi musu waɗannan su ne sahabbai muhajirun da ansar da tabi'un wa tabi'ut tabi'ina radiyallahu anhum wa radu anhum kaga waɗanda Allah ta'ala ne yana yaba musu fa Allah ta'ala ne ya nuna wato ainihin yardansa a gare su ya yarda musu saboda ka wajibi ne musulmi ya yarda da su ya girmama su ya darajarta su ya yi imani da su wajibi ne musulmi ya ɓata lokaci a cikin rayuwarsa dai ya karanta tarihinsu ya san halayensu ya san sifofinsu maimakon mutum ya shagalta da karanta wasu abubuwa marasa tushe da za su bata maka lokacinka a banza da gane da kalle-kalle na abin da ya shafi YouTube ko Facebook ko su abubuwa da za su bata ma ka nemi littafi na tarihi da yake karanta tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ka fahimce su ka karance su waɗannan su ne addinin musulunci na uwa musulmi waɗannan su ne musulunci in baka san waɗannan ba wallahi al'azim baka san musulunci ba ba yadda za ka yi mutum ya yi da'awar cewa ya san addinin musulunci bai san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ai su ne allazina naqalu lana din al-islam su ne waɗanda suka naqalto mana addinin musulunci su suka kawo mana shi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar su almajirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu training daga training na annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita daga makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita su ne sun fi cancanta sun samu certificate daga wajen Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya yi indozin nasa ya yi tsamin a kansa radiyallahu anhu wa radu anhu su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya yadda da su su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya bada bishara akan cewa kada ku yadda ku zage su la tasubbu ashabi kada ku zage sahabbaina yake fa wallazi nafsi biyadihi لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم yake da ɗayan kunaran sai da Allah ya ba da sadaka ya fitar da sadaka daga jikunsa da alfonsa irin je wanda zama kamar jabal na uku jabal na uku ya ninka masallacin na akalla sau uku sau hudu jabal na uku saboda girman sai ke ɗayan ku in zai ba da sadaka na dinari na gol yawanta ta kai irin jabal na uku sahabin annabi sallallahu alaihi sallam ya bada sadaka na abinci guda ɗaya mudu guda ɗaya ya bayar da shi mudun sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ninninka wannan abin da aka bayar law anfaqa ahadukum mithla jabal uhud dhahaban ma balagha mudda dayan su yayi raka guda biyu kashar wa ubangiji subhanahu wataala rayuwarka kana sallah wa ubangiji ta'ala hatta hamdu salawat naka ba in an hada da nafi kilolin ka ba su kai saka jiru masu kyau da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta saboda haka waɗannan girmama su wajibi ne darajar ta su wajibi ne sanin tarihin su mawajibi ne abun kunya dan uwana a matsayin ka na musulmi a aza ka a gaba a tambaye ka labari a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka kasa sanin su kwanakin baya can ina ganin wani program da ake sa irin man sayar wahul miliyon ko wani miliyon ko kuma ne wanda aka canja shi a daga baya na yin sa da da da turanci wane ne zai ci wannan miliyon din sai aka aka kawo wani musulmi abun take shi da kasar larabawa an aje shi cikin tambayoyin da aka bata aka ce masa cikin waɗannan sunaye akwai mutum ɗaya yana daga cikin al-khulafa'ur rashidun sai an bani sunaye guda hudu cikin su akwai suna ɗaya mai shi yana daga cikin khulafa'ur rashidun sai suka fara lissafa masa suka ce masa Malik, Usman, Ata, Sa'id. Malik, Usman, Ata, Sa'id. Cikin sakon da cikin yana cikin kulafawa ba shi ne ka faɗa. Wallahi bawan Allah nan yana kame-kame, yana kame-kame ya shiga nan ya fita nan. Ya kasa gane wane ne a cikin yana cikin kulafawa ba shi Sai aka ba shi option. Kana da option a shafe guda biyu a bar guda biyu. sai aka shafe masa guda biyu aba da sai aka shafe sai aka bar masa malik da usman cikin su akwai kulafa urashidi ka zabi guda daya wallahi ya kasa ya zo na haka sai ya ce ai akwai dama na biyu a buga min wani aboki na wanda zan tambaye shi ko kuma suna bada wannan dama in kana da wani aboki za a buga masa a tambaye shi ka nemi agajin sa da ke mafarka sai aka bugo wa abokinsa yake ce yake masa ya ya sabaki ya sabaki habib da wuri wuri ka bani ka bani ijaba cikin waɗannan sunaye guda biyu akwai wanda yana daga cikin khulafa'ur rashidin malik ne ko usman yace a to wallahi alazim da'ni atadakkar qalilan da'ni atadakkar qalilan to kai ka bani nayi tunani kadan to haka ne kuma second 30 aka ba su lokacin da ya kure wallahi ina gani hawayen nan haushin da naji a ran Allah da kawai ya sani to waɗannan su ne wanda za a zafa gaba kuma duk duniya suna gani ɗan uwana musulmi kar mu je can nesa nesa ne ka can mu yi magana man sayar ko miliyon a zo a nan a gaba a cikin mu a nan misali in aka rufe kofa da aka ce ga wani yana tsaye da benjin na dala dala dala dala dala dala ce kowa ya fita ya lissafa sahabbai guda goma goma masu kyau al'ashar kana kana faɗa za a baka kana faɗa za a baka wataƙila za a samu ɗan kaɗan ita ɗan kaɗan ne wanda za su kasa ba da amsa ko duk za a iya ba da amsa wallahi ya kamata mu dage mu bada amsa waɗannan fa su ne addinin mu wallahi su ne addinin mu shi yasa kafirai yahudawa da mushrikai da adawu islam da suka gano cewa zamanin mu ne yanzu da zamani wanda ba a karatu shi yasa aka kawo wata al'umma daban da take cin mutuncin waɗannan bayin Allah sai kaga akan minbari a bainar jama'a ana zagin sayyidina Abubakar Siddiq ana zagin sayyidina Umar ana zagin sayyidina Usman ana zagin su ana ci musu mutunci ana ci musu zarafi saboda menene saboda an wayi gari a gaban al'umman da ba ta iya defending nasu al'umman da ba ta iya kare martaban sayyidina Abubakar Siddiq ba ta iya kare martaban sayyidina Umar bin Khattab idan har kana zanne a cikin majalisin da kaga ana ciwa sai na Abubakar Siddiq mutunci ana ciwa sai na Umar Abdul Khattab mutunci da sai na Usman ka kasa fada wani abu to kai ba abinda ka tsina na wajirin mutunci irin wannan ko da an zagi Qur'ani ba za ka kai magana ba an zagi manzon Allah ba za ka kai magana ba tunda an zagi manyan manyan sahabbansa sayyiduna Abubakar da sayyidina Umar ka kasa yin magana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar wa qumtu ana wa Abubakar wa Umar jalastu ana wa abubakar wa umar yace wani duk inda ka ganni ka gansu inna tashi na tashi da su inna zanna da zanna da su inna shiga na shiga da su waɗannan su ne musulunci sai da ka karanta su yawa karanta tarihi ka fara bincike ka fara tambaya yaya labarin sanna abubakar yake yaya labarin sanna umar yake yaya labarin sanna usman yake yaya labarin sanna ali yake wallahi baka sani ba a matsayinka da musulmi wata rana zaka ga kanka za ka sanki kanka a cikin wani yanayi a cikin wata jama'a da za a bukaci ka kare musulunci ka kare addinin musulunci ta ya za in ka kare wa'in ka kare musulunci to ya za ka ce za ka ce kai baka san su ba ne baka karance su ba ne baka fahimce su ba ne to kai na baka fahimci addininka ba in har ka fahimci addinin musulunci wallahi za ka fahimci wane na abubakar sun daga cikin musulunci za ka bauke wane ne sai na abin khataba cikin musulunci wane ne sai na Usman waɗannan fa ba wai ba wai common sunaye bane haka muke yin dan su ba waɗannan su ma kansu mu'jiza ne Allah ta laiba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam dan sai da Khattab kafin ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yana addu'a yana cewa Allahumma a'izz al-islam bi ahabb al-umarayn 'indak Umar ibn Hisham aw Umar ibn Khattab annabi yana addu'a fa ina ce ya Allah ina roƙonka ka karfafa addinin musulunci da daya cikin biyu a cikin Umar nan akwai Umar guda biyu akwai Umar ibn Hisham da kuma Umar ibn Khattab ya Allah ka karfafa musulunci da daya daga cikin su Allah ta'ala sai ya zaba ya am ya amsa wa annabi addu'arsa sai ya zaba sayyidina Umar ibn Khattab ya zamanto daya daga cikin wanda da su Allah ta'ala ya karfafa addinin musulunci na'am wanda kafin ya musulunta ko kiran sallan nan ana yin shi a koye ba a yin sallah a jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'a suna kuya suna sallah suna kulle daki suna kulle gidan randa sai na khattab ya musulunta ya sai tsaya gaban ya kira manzo Allah dan me yasa muna kulle daki sannan muna kiran sallah muna sallah ba mu da gaskiya ne yake wallahi muna da gaskiya saboda muna kadan ne wayannan sun fi mu yawa yake to batun kadadin ya riga ya wuce daga yau mun zama dewa yake ya mun zama Allah daga yau bara a kira sallah abu ne bara a yi sallah abu yau fitan mu sallah waje mun ga abin da zai faru sai sana shi shi al-faruq wanda da shi Allah ta'ala ya raba tsakanin gardama tsakanin ƙarya da gaskiya waɗannan su ne musulunci su ne wanda suka riko mana addinin musulunci da ƙarfi haka muka zo muka same su a cikin sauki to karku yadda wallahi wani ya ci musu zarafi kana kana kana shiru baka yin komai kai karatu ka kare su in ka kare su ka ka kare la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka kare su ka kare addinin musulunci an gane abin da nake nufi dan saboda waɗannan in wanda ya zage su ya zage sai na Abubakar Siddiq ya zage sai na Umar bin Khattab ya zage sai na Usman ya zonna wallahi alazim ya zage manzo Allah kun san dalili waɗannan su ne manya-manyan almajirin manzo Allah manya-manyan almajiransa farko-farko wanda suka shiga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwarsa yayi training nasu ya karantar da su ya fahimtar da su waɗannan sune Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ji da su za su karfafa addinin musulunci bayan sa wani yazo ya kafurtar da su ya tsine musu ya maida su mutanen banza ba su iya karatu ba ba su iya karɓan karatu ba kenan me yake nuna kenan malamin bai iya karantarwa ba an gane abin da nake nufi misali ma almajiran ka kare ne kana karantar da su shekara da shekaru almajiri ka yarda da shi duk inda aka neme ka kana ya ce akramakallah ka je ka karanta ka yarda da shi ya san addini ya fahimce ka ya fahimci karatu ka yarda da sanin sa ka tura shi ka tura wannan ka tura waɗannan almajiran ka wani ya je su jahilai ba su iya karatu ba ba su iya wannan ba su kenan shi kai baka karantar ba an gane abin da nake kai baka karantar ba asali kawai kai ne yake nuna cewa iya zaman kan da kai baka yi komai ba duk da ka kasa tarbiyyar da waina tarbiya ne kyau an gane abin da nake nufi wanda kai wa hatsari da zamanin mun nan wallahi musiba ne mun zo wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi zai waye gari a cikin zamani wato yusbih mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya mutum zai waye gari ne yana da musulunci kafin a magariba sai kuma ya bar musulunci ya zama da magariba yana da musulmi kafin ya wai gari ya bar addinin musulunci yana canja addininsa da wani dan abu na abun duniya an gane abun da nake tun lokacin da ana zagin waliyan Allah ana zagin majayir ana gani kamar abu ne mai soki to yanzu gashi ana zagin safan Annabi sallallahu alaihi wasallam to dama ka san da rarrafe ake tashi da rarrafe ake tashi idan an idan an saba wa mutane zagin waliyai zagin a malamai an maida su ba komai ba in mutane sun saba da haka dan da za a zo a zagi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mutane su kila ba za su damu ba kuna gane abin da nake nufi sabili da haka mun hattara mu san girman sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mu san darajar su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تعالى كتب وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وعاد وعاد الجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ثم الله تعالى يتانا دامس الجنة وأن قورمو ينا ولانا قتشين بينا ينتا كما دكا ننسو وانا ننسو واسودا وما لأشكنتا أبدا آبدين sun safa annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya da kuma tabi'ai da suka bi su da tabi'in tabi'ai da gabaki daya su sun shiga a cikin wannan hanya da wanda suka bi bayan su da wanda suka bi bayan su ila yaumina hada malaman suka ce wallazina tabauhum bi ihsan innan mutlaqa shi ghairu muqayyada amma ce ghairu khaffa an gane da kyau ta shafi duk wanda ya bi wannan tafarki na annabi da sahabbansa akan wannan hanya ya rayu akan wannan hanya ya mutu in ji ubangiji subhanahu wataala makomarta shine aljanna Allah ta'ala ya raya mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ya sa mu dage rayuwar mu gabaki daya kada shaytan ya ne mu bar wannan tafarki Allah ya sa mu mutu da wannan tafarki mu tashi a gobe kiyama muna kan wannan tafarki albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ذلك الفوز العظيم Allah ta ke cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuwadduna ila 'adabin 'azim daga nan ubangiji subhanahu wata'ala ya koma bayani akan wasu munafikai wani samfuli wani launi wani kala na wasu munafikai da duk ana magana munafikai na cikin madina da wanda suka tafi suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam yaki na tabuka da waɗanda suka gunna to yanzu a jinsa maran ko wani kala ne daban su ba su shiga cikin madina ba suna dan gefe gefe an gane da kyau to Allah ta'ala ya san da su suna dan gefe gefen madina ba su shiga ciki ba amma a cike da munafiki yace wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna lalle nana daga cikin waɗanda suka kewaye ku ya annabin Allah min man haulakum cikin waɗanda suka kewaye ku garuruwan nan ko kuwa kokokwa ce kauyukan nan kuma ce birane nan da suka suke kewaye da ku ya annabin Allah akwai munafikai ma'ana karka dauka munafikai kurun ba cikin Madina ne sun kare a akwai na waje waje dukkan su tim ne guda daya kawai an rabu ne wasu suna cikin wasu suna waje wa min man haulakum min al-a'rabi munafiquna yace wa min ahli al-madina su ma daga suna samun trailing ne daga cikin mutanen Madina. Wato suna gefe-gefen Madina ne su shiga su kalli abin da yake ciki sannan su fita duk suna nan. Malaman suka ce ana nufin wato kabila ta Juhaina da kabila ta Aslam da kabila ta Ashda da kabila ta Rifar. Juhaina da Aslam da Ashda da Rifar da makamantansu waɗannan kabilu ba su shiga ba cikin Madina suna ɗan gefe-gefenta. To amma a cike da munafuci. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة الله تعالى كتب مرجوا على النفاق لا تعلمهم مرجوا بمعنى تمرنوا وتقننوا سنقري أو جم منافرشي سنزم قرروا أسن منافرشي أما يا النبي الله كيف تقانيكم ذات روما قصة كشي جكي su yi ma magana mai daɗi su yi istikfari su yi tahdidi su shiga albainar jama'a suna addu'a suna wannan mara zuwa ran da faɗi la ta'lamuhum na zolayen ka ne kai baka san su ba kuma san sun yi ubangiji ta fara ko ta'ala wato Allah ta'ala ne yana sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke na Madina ka gan su ka san su saboda suna tare da kai ka fahimce su su Abdullah ibn Ubay su Ajib ibn Qais da Al-Jiraz da makamansu wannan kare ka san su banda su akwai wasu na waje kuma gonaye ne korarru ne maraju ala nifaqi qorarruni a wajen munafiki da sanin tsiya kamar fadin Allah subhanahu wataala in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida shaytanan marida shaytanin qorarre a wajen tsiya shine ma'ana al-maridi kenan maraju ala nifaqi qorarruni a wajen sanin munafiki ba ka iya gane su saboda za su kashe jiki su faɗi ma magana mai daɗi su nuna ma su salihan bayi ne su wajiyan Allah ne suna Allah ne suna da gaskiya su suna da wannan amma zukatan su kuma a cike da munafurci nahnu la ta'lamu kai annabi Allah baka san su ba nahnu na'lamuhum mu mun san su dake dake eh bayan daya kai yanzu ka gama sanin na Madina ne to tsora na waje kai hattara da na waje su ma ya kamata ka gane nahnu na'lamuhum سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سنعذبهم لسنو waɗannan ma na waje ba za mu bar su ba kamar da mu bar na ciki ba su ma na waje inda za mu yi musu azaba za mu ninninka musu azaba azaba so biyu za mu yi musu a nan duniya za mu yi musu azaba kashi biyu azaba daban-daban biyu sannan kuma azabar kiyama ma yana jiran a nan duniya za a zo musu azaba kashi biyu shine ma'anar su mu'azzibahum marratayn din kina azaba kashi guda biyu sannan sun mai rasuli ila azabin azim sannan za a maida su a gobe kiyama kuma su koma azaba mai tsanani azaba mai radadi a cikin wutan jahannama to malaman suka ce wannan azaba guda biyu a nan gidan duniya wai azaba ne to shine wasu malaman suka ce azaban nan azaba na farko na duniya shine azaban kaskanci da wulakanci da tona musu asiri da Allah yake yi su suna abun su kuskus a waje su zo su yi kamar su yi pretending kamar ba a san su ba ba a gane su ba alhali kuma suna tafiya tsiraro su ba sani ba an riga an san su an riga an tona musu asiri to idan suka shigo Madina da nufin ba san su ba in sun zo kuma sun riga sun gane cewa an san su an tona musu asiri to abun zai dame su sai su ji kaskanci sai su ji wulakanci a tare da su an gane da kyau sannan marra ta biyu ita ce marra cikin kabari shi ma tana jiran su lokacin mutuwa idan suka shiga kabari ma wannan ma marra ta karshe za ta je musu sannan marra ta rana ta shiga ma tana jiran marran farko da muka faɗe ta ita ce na tona musu asiri shi ma hadisi ya dawo wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci yana khutba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama a cikin khutbansa sai yana ambaton su ke wane ka fita daga masallaci kai munafiki ne kai ma wane fita daga masallaci kai ma munafiki ne kai ma hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zazzama wasu daga cikin su kai mutane kusan takwas annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin akan nan bari ya tona musu a cikin kusan su masallaci sun fita a cikin kaskanci da wulakanci a tsirinsu ya tsoro a lokacin kuwa sai na khattab yana fita daga gidansa yana zuwa to shi kuma da ya kalle su suna fita daga masallaci shi zai ɗauka cewa ko an riga an yi sallah ne to kuma dama yana tuhumar su wa'annan munafikai da sai na khattab ya ji a ransa ba daɗi ya haɗu da wa'annan a yi wannan lokaci har su wa'annan su riga shi sallah a cikin masallaci shi bai riga bai je masallaci ba sai da khattab ya koya wannan koyuwa na karama ne da daraja eh baya so ya zubar da mutuncinsa a gaban su kuma daga can da suka ga sai nan khaffati yana zuwa su ma sun ƙara tsorata sun ƙara koya sun bar hanya sun dauka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su din sai aka ba da wani dama kai je ka kama su a guda kuma sai kuma nasu kuma nan tsoro da koya suna ne musu gudu sai nan khaffaf sai yake to bari ya ƙara sa masallaci yayin sallah to da yazo masallaci sai ya ga ake yanzu su kwanda sallallahu alaihi wasallam dai fara khutba sai ya gane cewa lalle waɗannan an tona musu asiri ne an koro su daga masallaci an gane da ke to waɗannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora wannan korin sai ya zama musu kaskanci da wulakanci azaba sun suna raye halas daga yau sun kasa shiga cikin jama'a da haka kuma azaba na biyu cikin umar da sallallahu alaihi wasallam ke jiran su shine na in suka mutu a cikin kabari shine ma'ana sanu'azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma idan suka koma azaba mai tsanani azaba na ratuna tashin kiyama yana jiran su Allah ya tsare mu Allah ya rufe mana asiri za mu tsaya anan abinda muka faɗa zaman to dai Allah ta'ala ba mu ladan sa wanda akwai kuskure kuma Allah ta'ala ya ta mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma rabbana akrimna wa la tuhina wa afina wa la tahrimna atina wa la tughfir alaina wa rabbana warda 'anna wa qum bina ya ilahana wa rabbana rahiman kariman ya dhal jalali wal ikram اللهم انت ربي لا اله الا انت نحسن وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونفوذ ذنوبنا واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاختم الذين تابوا واتبعوا سبيلك اللهم انا نسالك ان تنزل الامن والامان والعافيه في بلادنا نيجيريا وفي مدينتنا ميدوغري اللهم عمنا بالخير والرحمه والفضل والاحسان وانزل علينا الخير يا كريم يا رحمن اللهم لا تسلط علينا عذابك اللهم لا تنزل علينا عذابك ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا Thank you.